أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi 19 ga wata na Ramadan hijira shekara 1447 wanda ya dace da takwas ga watan uku 2026 a muna cikin karatun muje tafsirin na sotar amfani na ga mun tsaya aya ta talatin da bakwai insha Allah yau za mu tashi aya talatin da takwas cikin amfani kahin nan akwai tambayoyi kahin tambayoyi akwai faɗakarwa da wani uwa duk da lafazi da na karanta jiya na wannan asgafari wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya karanta ta za a gafarta mishi kurakuran shi ko ya da ya gudu ranar yaƙi mana rabukan gaba ko na karanta lafazin astaghfiru astaghfiru Allah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi lafazin da na karanta a jiya da ranar da muka zo magana ta waliyo mazhab to yayi magana ya gani ko a cikin wannan ina ga alama yace azkar nawawi akwai karin astagfirullah al'azim alladhi la ilaha illa hu to wannan ga matsala ce ta kasan wannan abun application na salula ba bai da garanti inda pdf ne ma ce bai da garanti amma tabbas lafazin da na karanta shine a rubuce cikin sunan abi dawud shine a rubuce cikin askar ne imam nawawi kenan wanda ya diba kina ga iya akwai na jina wancan application ne ka sake waya da ka samo shi abinda yake daidan shine astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh sai magana ta biyu jiya mun ambaci mas'alar magana ta Abu Sufyan da yaje wajen tattaunawa ko neman addu'a doke hori da Allah ya jarabi Qurayshawa akwai dan waya mun tambayi na magana hindu ramala ce haka ne ramala umma habiba ce ba hindu bace ba ramala ce da abu sufyan kuma wanda mas'alar da aka yi wannan abun na doke mai shin huda a mas'ala ce ta daidai yakin hudabiya irin ya ce tattauna kan abin da aka samu na matsalar su da banu bakar da banu bakar da khuza'a kenan dai a takaice mas'alar ta tabbata abu sufyan ya je makka ka madina neman tattaunawa kai annabi ya roki Allah a rike musu wannan musiba ta hori ya tabbata amma ba shi bane ba kai wancan abin da ramala na doke tabarma Allahu a'lam yan wa kamar da muka na sha bayani kan haka eh wannan karatu da muke ba mu kadai bane ba nan kenan idan mutum ya gode wani kuskure ba lahi bane ba ya tambayi da aka yi kuskure in yi tahi shi kenan an ta akan kuskuren alhali wannan abu na zamani hadari ne sai ka abin nesa da ke shi nan akwai wanda yake da wajen mutum dubu ishirin a fajikin shi akwai mai dubu biyar akwai mai dubu goma a fajikinsu akwai mai dubu arba'in fajikin mu da muke daban-daban wanda suke dibawa ka ke nan zaune mutum dubu sun kalla sun ke sun take nan ka sun ta da kuskure wani ko in rike bai sakin gama gaskiya ka ke nan an haka da kuskure ba ba wani matsala ina shirye mutum ya min tambihi ko da mun komo ne ya sake warware kuskuren da aka yi da manwa a addinin Allah ya samu aiki ba bane ba sai ba wani matsala a gyara ta yi sai yan wa meye matsala a bar kuskure wannan bai ta yi hadarin tahiyya misali da kisa guda shahara da mun tana kawo matsala nan hayo ayo masala tahrimul abad idan ka arma mace a cikin idda kai da ita armi hal abada hukumi na duniya wannan mas'ala ta ta yi mazahibi da yawa har a nan malikiya muna kan wannan mas'aba sai su ce musulun yi arme a cikin idda sai su ce babu arme hala bada duk da mu a nan jabarki malamai a nan sai su kawo wannan su sa wanda yawa mace ciki ko aka arme da ciki sai su kawo abu su gama ya arme da ciki sai su ce arme hala abada to matsalar ta taso asalin abun ya wakana wanda ya karanci cikin na ga jami'in akamar imam al-qur'an na imam al-qurtubi jami'in akamar al-qur'an cikin bakara imam al-qurtubi ya kawo wannan isar asali tarihin abin ya wakana eh umar bin khattab an zo an kai mai hukunci shari'a kan wani ya arma mace a cikin idda umar ya warware ya arma kuma ce kai kai da armi hala bada ya wakana wani hukunci an yi cikin majalisi ne an kwasa masu ɗauka su ɗauka kamar jarida sun ta yi da shi sai daga baya irin su sai da ali irin su abu matar ashari suka yi labarin hukumcin da umar ya yi na haramta irin wani armi haka yi aka warware armi hal abada suka yi suka umar kai mun ji kawo hukumci wani danyen hukumci ya danyen hukumci danyen hukumci ma ta wata hujja za ka haramta armi hal abada da wani dalili gare ka nan dai ba ta kamna sa'ali ne da abu musa suke suke umar umar ba wata madogara shari'a ta Allah ta kewa umar ya dangana ya yarda ta ya hukumci da bashi ba umar ya yarda aka zo aka sake fatawar wannan fatawa da aka ta alma abada suka ce yace to yanzu me za a yi sai ce abinda za a yi za ta ida idda na mijinta na horko da ya sake ta bata ida ba shi na biyu shi ma ta tashi in ta kare idda wannan ta baya shi ma wannan na biyun ba zauri ne ya shiga layi kin babu tare mai abada akan wannan umar ya koma sake mana fatawar to amma wannan fatawar ko ta tahi har ta ta kagare mu matsala a malikiya hanzu a malikiya da yasu yanka arme ka arme an arme take yadda yasu babu arme ko amurori har abada to wancan kuskuren farko ne da aka yi ya tahi kake na hadarin ta yi kuskure ba gyara shi ba to alhamdulillah yanzu Allah kawo wajen sadarwa da iyawa yanzu aka yi gyaran sai ta yi kuma da aka yi wannan ya gyara insha Allah duk da wannan matsala kullum muna kata to kun ga dai arman ma cikin arman a cikin yadda ga abin da yake gaskiyar magana umar wani hukuncin da ya tasu ya bar shi kawai hukunci wani abin yanzu ka ce tahrimul abad babu shi inda ya tahrimul abad zo a shari'a akan li'ani inda aka yi li'ani kai da mace ka rantsuwa hudu kai nemi tinuwar Allah kan in ba gaskiya kake ba in ta rantsuwa hudu ta nemi hushin Allah kan in ba gaskiya in ba ta ci gaskiya ba ya ka raba ku to karkashin wannan ne aka ce ku ko da ku bi na duniya ba ba da amma dai abin da ba shi ba na gyarawa kenan balle na magana ya mata ciki na banza ta yi arme da ciki ko na wani a ce arme ha abada wannan kuskure ne suna kashi amma kuskure ne ba mutum ya iya ture shi ya yake da gaskiya magana in ta ayu aka yana iya ramanta gaskiya magana shi asali ma kamar wajen abubakar siddiq radiyallahu anhu haka mazhabatul imam shafi'i ita zina ba ta da idda hidda istibra'i ba idda bace ba to idda ma an ce ba harata ma da ko muna magana idda ma mai idda ta shari'a bugun da umar ya kuma da kanta ana iya arme to ina ga ita da akwai magana masu ganin ma ba ta idda illa sibrai mutum yanzu da mace za ta tuba za a arme ba ta idda wata jini ku ba in ta jini ku za ta tuba shikenan ana iya arme eh sibrai kenan na abu na shari'a ba magana ita idda ba arme bane arme ake idda aka ba aka ba miji wata uku amma zina in aka tuba jini guda aka yi shikenan sai wannan iya tambaya tele ne yake da matsalar in aka kame kaya ya guntayen ya duka sai ya gaya musu in wa kullum mutum ya zauna cikin nutsuwa kai ya zauna cikin cikin cikin rudu da shakka me ya matsalar dim ke gaba ko dim kama da miki bawon Allah ana samun sauran kyallaye ya mu rike goma baka hanka yau da kai ko shi ne kullum wani shi ya bukata wani ce ko yaro shi akwai abin da ka saurara amma yaro kaya akwai wanda kai miki sauran ma ya ma da shi kaya sai ka rike ha sai bayani sai kenan wannan liman ne ya yi sujada guda iya sujada sai wani mamu ya zo masu bayyana kabara da ya kabara ya suka taso ashe liman ya sujada ya zasi sai ku koma ɗan in ya taso ku taso wannan ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran iya sallah sabai suka suka jima shi nake ban labari ce aka jima sai na dago kaina ga lahiya sai na ga hasan ko sai na a saman shi ya- ya ya doke da shi ya hauce ga annabi ya ji mariya so idan idan guza ya guza shi ta so shi ne jima da dan sai ya koma eh ba wani abu kun shi kenan gaba da kun kuma bai bayan shi kurum ba wani abu illa nan tambihi eh, ba a so idan ka zo kai masa buki ba bukata wa kace ga ka bayyana kamara sai ka baraka asirin kai ka daga wannan da yawa ya kawo matsala a wuri da yawa kurin kai masa buki ka zo daga baya Allahu ba ka daga murya ba daga murya wani zai ce liman ne haka na samu wani matsala ba kamata ka daga murya ba sai bayan tarawihi akwai wani azkar da ya zo a sunna a- a- akwai dai abinda na sani ya zo a sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallama ta wutiri ya subhanal malikil quddus so uku in yi na- in yi subhanal malikil quddus subhanal malikil na uku sai subhanal malikil quddus sai baina kenan iya wannan tasbihin a ƙarshen wutiri annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam eh Allah ma haka ce aya muna cikin amfan aya 38 insha Allah bismillah قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الله سبحانه وتعالى yana ba manzon shi umarni ka gaya musu ka gaya maka hure abu guda kurin da ake nema su tuba in yantahu duk lahin da suka yi inda suka bar kahurci duka faradahun makar salaf za a gafarta musu duk irin abin da ya gabata na kurakuransu shi na nasarar salam ke cewa a tabbata ta jibo makabala ko sarwa al'islam ya hadu makabala musulunci ko an ka tuba wanda yake wani lahin sai ya tuba abin da ya huce ya huce wanda ke kawurci ya musulunta duk abin da ya na baya lahi an gabata mushi kaga Allah ce in dai ka tuba in dai sun tuba ga musu in dai in yanta hu in dai sun wata kawurci yugo farlahu makal salaf duk abin da ya wuce an yayi musu shine cikin tarwa ta Imam Bukhari ka Muslim ya rawato annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ahsana fil islam lam yu'akhidh bima amila fil jahiliya wa man asaa fil islam ukhidha bil awwal wal akhir duk wanda ya wani aiki mai kyau a cikin musulunci ya gyara ya musulunta ba a kama shi da lahin jahiliya amma wanda ya- a musuluncin mana ya yi mugun aiki musulunci mana musulunci ya zo ba ka gyara ba ka ci gaba da ɓanna to ɓanna ga waccan tsohuwa da sabuwa za a gama illa wani rahama ta Allah subhanahu wata'ala cewa idan mutum kayan musulunta kayan wani aiki na alkhairi sadaka ce sadar da zumunta da wani aiki alkhairi ka yi kana ka huce kai kai ka musulunta wannan aikinka da kai na alkhairi wancan tuna ka musulunta za a samu cikin awanka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hakim nizam yace ya rasulullah a jahiliya dan shi mutum mai alkhairi zai ba da dabba 100 100 ba na bane ba ya alkhairi mutum mai kyauta cikin tarihin larabawa hakim bin nizam yanzu ya musulunta ya rasulullah yaya alheri da nayi a cikin jahiliya yace asalamta ala ma asalafta min khairin ya hakim ka musulunta akan abin da ka gabatar na alkhairi ya ya hakim da abin da kai na alkhairi yanzu ya komo cikin mizaninka kenan abin da kurin ake nema tuba ka tuba kurin an ka tuba shikenan yace wa in yaudu in kuma suka koma gidan jiya kafirci ba sun ga wannan aya faqad mada sunnatul awwalin yanda Allah da amurko ta huce inda Allah gama da kawari kai ma za ka shiga daki shi nan kashe ne mutum ya gyara tun da wuri Allah ci gaba وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Allah ba da umarni a yaƙi kahurai yaƙi Allah ya ba da uzunin yin shi ya buɗe shi tsakanin musulmi da kahurai har ya zamanto ba wata fitina a saman ƙasa ba shirka ba cutar da addinin Allah nan fitina maganar shirka saka kan shirka duk da abdullahi bin umar a ƙashin wannan aya wanda ya karanci da bin umar fitina da aka samu ta lokacin sahabbai lokacin usman da ali abdullahi bin umar iya cikin wanda suka ja da baya da aka samu rubo da aka samu ta wannan fitina abdullahi bin umar ya koma gihi bai bayan ali bai bayan muawiya wannan abin da ya waka na haka ibn umar tsaya da abin da aka yi shi bai goyon bayan kowa sun nema sau da yawa akan ya za a yi kai ka tsaya a gihi nan kamar bukaya kawo ta ruwaya wadda shi abdullahi bin umar ya kame amsa a kanta kace to yaya kai musulmi ne mai imani Allah ya umarni ban ta fitar wannan baka tattara fasilu bainu ma bil adl kasu yau da ayat Allah ce ɗan mu'mini suka yi fitina fasilu bainu ma bil adl ku musu sulhu an baka da dawo ma fakat da tafiya ta tafiya al'amuran da ai wannan takiya ku ga muku yaki alwai da kai mai wannan aya kenan yanzu a kai yanzu ka koma gehi bayan Allah ba da umarni a yi sulhu an yi sulhu ɗaya ya kiya a ya gama a ɗayan kai ka koma gehi ya ce eh na san da wannan aya ya ce gwanda ya ce fitina ce wata ruwa iya cewa misalinmu da ku ya ce misalin jama'a ne suna cikin tahiya cikin daji kullum sai aka ɗaya duhu ya zo ba duhu ya zo aka rasa hanya wasu sai suka yi dama wasu suka yi hagu wasu suka cigaba tahiya wasu sai suka tsaya sai san gani da gari ya waye ina za su ya ce ta ni ina nan muna nan sai mun gane gare waye banda dama kwabon ko gaba ina nan ta tana ta zo ba a sama gaba a san baya ba ya ce banda zuwa ko ina ina nan sai Allah ka haske kenan bai bin bayan kowa don kowa ya samu fitina ce an samu kore kowa ya ga kan gaskiya yake bangaren ma'auya sahabbai ne haka bangaren ali kowa ya ga kan gaskiya aka yi ta abin da Allah ya kaddara aka yi yace dan haka yace kun wani aya da ka kawo ce wata aya da kawo ce wanda Allah ya kama ni da laihin kin jihadi fi sabilillah da in shiga umma ka mun muta'ammidan shiga wani ayi ji dauki har magina don wanda Allah ya kama ni da laihin kin jihadi ya kama da laihin kisa kisa mai imani ba zan yi ba nan menene wani ayoyin ce magana fitina tana tasowa ga musulmi abu a rikici a rasa ma ina gaskiya take to kuma nan iya karantar da mu da haɗarin yanwa a yau abin da aka ciki a yau da yawa wasu matasa da sunan addini an sa musu abin jihadi da sunan jihadi zai zo ya kashe mutane a masallaci a kasuwa kure ya za bom iya ga addini ne wanda bai tunanin haɗarin kisan wani karshe mai yawa da kuɗi gai da shi a kan yan wanda Allah zai dan wanda Allah ya maru shi dan ba mun za shi kasuwa da yara da mata da kowa da kowa ka saki bom ko ka je nawa aka yi kwanan a masallaci na sallah baka san ba ɗaya baka ce wannan wani nema kun sa musu bindiga ka halibe su da sunan jihadi fi sabilillah hasa akwai hadari akwai rashin sanin kimar dan adam rashin sanin hadarin kisa dan wannan sallallahu alaihi wasallam kwarai sahabbai ya ji hankalin su kan hadarin kisa da abin za ka yi hatara da kisa da jini annabi sallallahu alaihi ke cewa law anna ahla samawati wa ahla al-ard ijtamu ala safki dami muslim lakabamu Allahu ala wajhin finna annabi ce inda ɗan sama su san mala'iku inda mala'iku da ɗan ƙasa za su tarayya akan zubar da jinin musulmi guda ba haƙƙi Allah zai taso ta gaba ɗaya ji abu annabi ya jibi ka'aba yace ma da yake ma da bari hake ma azama ki ba da hurmata ki kaba wai kiki girma wai kiki alhurma amma yace na rantsi da wanda rai nake hanne shi mummuni rumumuni guda a wajen Allah yake daraja kaba to don abun da an san su mutane da abun haka haka nan sallallahu alaihi bada hadarin abun ga wani ayatul qur'ani hushin Allah da woma wata gashi ana dole tsayawa wata rawai kashi mutum ba hujja annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama Allah zai kawo digilin kiyama Allah zai gama ka da wanda ya kashe ka annabi zaka zo shi aka kamo shi za ka wuce za ka Allah ya Allah ya rab san haka ko annabi ce zai zo da jinin iya zuba a cikin gidan kiyama wanda kashi zai zo da jinin iya zuba a cikin shi zai zo da kai rike yace ya rab san haka fi maqatalin ya rab ya Allah ka tambaye wannan akan me kace ni wannan zaka ce ma Allah kullum hayaniya kace mutum dan wanka kullum ai hatara ɗan uwa shine bin Umar yace gwanda Allah ya kama shi da lahin ijihadi lahi ne amma dai hadari kisa ya fi wannan hadari wani ya yi shi ibn Umar kai gashi Allah ya ce wa qatru hatalatun fi fitnatun kaga ka zan fitna sa kasa ka ijihadi yace mu annabi iya raye sallama an sami fitina min yaki har Allah wasu da wannan fitina kun so kuke a yakin har fitinan ta kasance kun so fitinan kuke nema a yakin har a samu fitinan mu mun yaki Allah ya dauke fitinan kun so kuke a yaki fitinan ta zo yace na kiban zuwa a takaice dai nan Allah iya wajata da cewa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har kai zaman to aka wata fitina saman ƙasa wa yakuna ad-din kulluhu lillah sai an zama to ba abota kowa a saman kasa sai Allah ta ko aka ce babu jihadi fi sabilillah eh ya zama to babu jihadi fa in intahu in suka fasa kafircin fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah kuma su san duk abin da suke aikatawa bayan wannan ma Allah yana ga duk abin da kowa yake aikatawa tare da gare ka Allah ci gaba وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير na'am wa in tawallaw in har suka bada baya game da wannan kira na sabar kahurci su tuba su musulunta fa'alamu anna Allah maula ku ka ku damu da su ku san da cewa ku Allah shine majibincin lamarin ku kama Allah kur in sun kiya su ko musu bala'i to ku musulmi ku san cewa Allah ne majibincin lamarin ku kuma ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla a ce ka Allah shine majibincin lamarinka ka kama abu majibinci kuma ka kama mai taimako Allah ya zama to shine ma'ana mai taimakonka ci gaba واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير نعم واعلموا أنما أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل wannan farko-farko wannan sura mun yi bayani irin abin da yawa kana a badar farkon yaƙi na farko da aka samu ganima irin rigima ko tattaunawa wajen wa za a ba kaza waye mai kaza kan salba dai bayani ya gabata a wancan zamani farkon lamari an ce dai wannan su bar ma Allah da manzon shi babu kayyade ya kurin dai gaba daya ka ba annabi shi zai tasarrufi yanda ya kamata a yi kurin a wuce yanda ake ma alfayu to yanzu wannan aya ce ta zo ta haddade in aka yi jihadi za a raba gida biyar shine dokar da ta zo kenan wa alamu ku san da cewa anna maganimtum min shay duk abin da kuka samu na ganima a wajen yaki na akwai maganar ganima akwai alfayu mai alfayu aje a samu kurin a samu tabus ba bugawa a kama su ko ta dukiya ta zo dai ba tare da jihadi na ba da kai hari ita wannan ce aka bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yanzu a ce shugaba shi ya ga dama ina kamata a sa ta amma wanda aka je aka yaki aka buga fafata aka samu ta ce na Allah ki haddade ga yanda za a raba ta ya ce wa alamu anna maganin duk abin da kuka samu na ganima ko ma menene fa anna lillahi khumsa wa lirrasul Allah yake da khumsun shi da manzan shi da dangi na kusa da marayu letama wal masakin da talakawa wa bin sabil da yan tahiya nan mene almuhim din kai da kawo bayan aya da akai a kawo dai tana magana abinda aka samu na ganima za a raba gida biyar kashi hudu za a raba ma masu juhaz jihadi wasu kaje suka samu abu kashi guda cikin biyar shine annabi yana annabi annabi yana raye shine yake doka yaji aji a baitul mal da bukatar gidan shi da ahlul ahlul bait da dan bulaguro in yazo naki da agaji ko taimaka mana da ake yi da a cikin wannan kashin guda shi ake yi annabi sallallahu alaihi ya koma ga Allah to wannan kashin ko a wanda aka samo shi za a je shi a baitul mal shugaban tahiya shi ke tasarrufi da shi a kan wannan abin da aka dinda yanzu in akwai an tabbatar da yanzu akwai gida su wanda an san ahlul bait ne har yanzu abin yana ba ba barbare bai mu ne anan ba ya gani albai ba ba ahlul bait ba shine matsalar wannan da yawa akwai cuwa cuwa mace ce shi ba ahlul bait ne ba kai ganawa to amma mu anan ne kusan anan mun babu mu tarihi ne ba mu san tarihi anan ba akwai wasu kabilu zaka a Niger wanda mutum ya gama kakan shi na goma na goma ya kakan shi dan wani dan wani dan wani dan wani ko a rubuta a wajen shi amma ne kada an ka kama gama ka kana na biyar ma na san dai na uku na hudu to ga gani a takaice da yara wahala to kenan su a ce suka yi larabawa wasu kasashen an ka ce wani kaza ne ana gane ɗaya ce wasu kaya ce ba na abin wahala ganawa ana gane sassalan mutum inda take to kenan inda za a yi ganawa in za ka kaga wannan ahalin baiti ne kenan har yanzu wannan haƙƙin iya da shi wajen girmawa da karamawa inda akwai abin inda akwai jihadin za a ɗauka a bashi to kuma jihadi an ko ahlul bait akwai shari'a a jirin wanda karama su amma ba bisin sadaka babu ahlul bait sadaka zo iya bar iya bar sadaka ko ana raba ba bar ahlul bait ko ana raba sadaka ba ba ahlul bait sadaka ba ba shi ko zakka ba ba shi eh dai isani ko a baitul mal to yanzu kenan dai a takaice wannan khumsin shine a yanzu shugaba zai aiki da shi abin da ya dace yayi amma kashi hudu cikin biyar za a rabawa wanda suka samu ganima shine yace wannan abin da aka gaya muku haka za ku yi in kuntum amantum billah wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an wannan doka ce ta Allah kai dora haka za ku yi aiki da wannan abin in dai kuna da imani ke wannan shartin imani jibbin wani umarni na Allah subhanahu wataala da irin abin da Allah ya sabakar a ranar raba gaskiya da ranar ranar badar irin Allah ya can ya bayani na alfa'i ko ganima na abin da aka samu na abu da Allah da manzon shi ne kenan abin da annabi hukuma zai kuma gaba akan shi shine abin da Allah ya saukar ga bawon shi da muka amana saukar ga bawon mu a ranar yawmul furqan shine ranar badar amma da suna yawmul furqan da rana da aka bamu tsakanin gaskiya da ƙarya wanda dai mai shirya shirya shirya kuma an gane gaskiya da ƙarya a gidi saka suna yawmul furqan yawmul taqal jama'an ranar haɗuwar jama'a biyu manya manya jama'a biyu ta musulmi da ta kafiri wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم نعم إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم أن الله سبحانه وتعالى يصف أنت مكا hilin daga ko wurin bada kama abin a gabanka Allah ka cewa manzan shi kutuna idza antum bil udwati dunya lokacin da kuna kwari mahi kusa da Madina na shin duniya kwari wanda yake kusa da Madina bangaren Madina wahun bil udwatil quswa su suna daga bangaren kwari wanda yake mana nesa nan nesa da madina kenan bangaren makka ku kuna nan su suna nan ku kuna arewa su suna gusu yace warakabu asfala minkum su kun wancan fataken da kuke nema ku kama tubus na Abu Sufyan suna ƙasa da ku dan Abu Sufyan da ya samu labari za a tare su a Badar sai ƙara matse teku na shi da gasa kullun teku kasa take da abun abun da abun tukarafi ka teku kasa take kenan Abu Sufyan sai ya ƙara yamma ya ƙara kusanta teku dan ya kauce ma Badar shi ne na kenan su raka muke wancan fatake suna ƙasa da ku wancan ɓangaren kenan na yamma na kusa da teku wannan kenan za a ga maka hilin daga badar ga da ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi anan kahure anan fatake da Abu Sufyan annabi ya tariyo suna nan suna ɓangaren yamma shine waraka ba asfala minkum yace a wannan hali Allah ya ce walau tawa'atum la khatalaftum fil mi'ad wannan abin da ya wakana inda rendezvous a yi a yi magama a badar da ku da wa'annan mayakan an ce kusan bayan mamu labari Allah ce ɗayan Allah muku alƙawarin ita za ku ta yi na ku ta kun lakum amma ku to tunan za ta gaishe wata ta kun lakum Allah muku alƙawarin tawaga biyu ta kuɗi shaya dole ku za ku koma ɗaya ku kuke san wacce wanda babu gawal ta abu su fiya mai fatake za ku kama ganima ko to ga abin da ta ta tsira tana bangaren yamma wancan bangaren kasa waccan mayakel wanda ta buga gata anan ku ga ku anan Allah ya ce wannan mahada walau tawa'atum inda randewu inda magama kuka yi la qatalaftum fi mi'ad Allah ce da kun saba alƙawarin dan tsoro da su ji ba su iza wa mutum kari shawa a wannan yawan kuma su ba su shirin wannan shirin shi Allah wannan Allah yake magana yace da kun saba alƙawari inda randewu akai walakin me dalili abinda ya kai haka da ya kaddiyar lahu amaran kana mafuda Allah wata Allah ya yi wani hukunce shi ya gama ku da kahuran ku kuna a yawan nasu da komi Allah ya karya su a gane gaskiya da ƙarya a gane kan gaskiya kuke ko an ra'ayinku ne ba an yi ba ku zama ma amma Allah ne ya tsara haka nan wannan shirin Allah ne shi shi ne wannan mahada tsakanin ku da shawa wancan suka tsere kuka hada a badan Allah ce inda alƙawari aka yi laqatalaftum fil mi'ad da kun saba alƙawarin amma walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya shirya haka kan wani abu da su hukunta kuma Allah ce ya haka li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina bada tawakana Allah ya ce dan mai halaka ya halaka kan hujja ba shi da wani duhu daya ga gaskiya karkukin mutane gurin kun mai shari'a ya ƙara nutsuwa akan hujjanci shi ne dalilin da alaƙin da ya haɗa yaƙin badar da musulmi da kahurai aka haɗu a yawan ƙwarin shawa yawan kayansu ƙarancin musulmi da yawan kahurai amma aka haɗu kuma allah ya bada nasara ga musulmi ƙarara a yini wanda har mala'iku sun halarta ya Allah ta gaba ya ce wa inna Allah la sami'un alim kuma lalle kusan Allah mai ji ne kuma masani
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور نعم ودون الله يقامنا irin shimfiɗa da yi a kan yaƙin badar inda ra'ayinku ne inda shirinku ne abu ta wakana haka kullum musulmi ka sadaka abin da Allah tsara shi ne gurin Allah ya ce iduri ka humullahu fi manamika qalila ka tuna lokacin da Allah ya gwada maka su mun ji annaba gaskiya ne annabi ya gansu a mulki amma ta waka ƙwarin shawa dan ne mai wakana da harko da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a sami rahoto labarin ƙurishawa sai cikin sabon sun suna yawa karkarai ne suka samu su mutum biyu sun zo neman ruwa ga ƙurisha suka masa ruwa suka kama su suka zo da su badar annabi sallallahu alaihi wasallam yana wurin gashi ga su a hannu annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah akwai da wacce sai mutum ta tabbata iya sallah sai su tambaye su i- su eh, su sahabbai me suke nema labarin abu sufiya ji suke yan gidan abu sufiya ne a ina yake ina hissi a muna tare da ƙorashawa sun kama hanya hissi bige su ku gama gaskiya a ina suke hissi a su ƙorashawa ne suke tare su suka aiko su hissi bige su in suka shawara hissi eh, gaskiya haka ne muna tare da shi iyawi kaza kaza kaza kaza hissi kiyaye da su annabi iya sallah aka ce sai ta kada sallah sai sallah mace yace ku idan idza sadaqakum darabtuhu darabtuhuma wa in kadabakum tarakatuhuma yace matsalar ku in suka muku gaskiya kuke bugun su in suka muku ƙarya ku bar su an suka ya muku na farko shine gaskiya ɗan gidan ƙwarar shawa ne abu suka shine gaskiya farko ce gaskiya da mace musu ɗan ƙwarar shawa ba ku ga da ma annabi su biya da ko a ɗan wancan ɗan gidan ƙwarar shi ne sannan annabi kira su tambaye su yawan sun kai nawa su labar mai ga muka da gaskiya annabi tambaye su kamar a wuri raƙumi ne suke yankawa suna hanka da raƙumi tara zuwa goma ana annabi ya gano su dubu ne dubu ko ba wani abu ya ce eh kenan su misali ɗaya ta zuwa dubu ne ana annabi ya misalin ya ya kimanin yawan su to kenan wannan sau kusan yawan suna da yawan gaske to amma Allah subhanahu wataala hikimar shi dan ya gwada dan musulmi kasa sare suna da yawa ba za mu iya ba mutu zuci shine Allah ka ce lokacin da muka gwada maka su idrikahumullahu fi manamik qalilan aka gwada maka su yan kadan ne a mulki walau arakahum kaseeran lafashiltum wala tatanaza'tum fil amr inda na gwada aka gwada wasu su a yau suna da yawa da kun sa da kun yi rauni da tsakaninku za a yi rigima ya za a mishe mu kashe kanmu wannan jama'a mai yawa mu ba mu shirya ba mu koma gida mu shirya da tsakaninku za ku ci kanku haka Allah ce walau arakahum katiran inda aka gwada maka su suna da yawa la fashirtum wa la tanaza'tum fil amr da kun yi rauni sau za ku rika rigima a yaki ko ka ayi walakin Allah khalla amma Allah sai kiyaye muku wannan rigima da rauni na gardama tsakaninku ya gwada maka su yan kaɗan ne Allah innahu alimun bi dhati sudur me wannan magana Allah ne shi kuma Allah ya san me yake cikin zakata ku ya san halinku ya san abin za ku aikata inda haka tawakana shi sa Allah ba ku lahiya ya kare muku wannan abin akwai muku su yan kadan ne Allah ce gaba wa idh yurikuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim ليقضي الله أمرا كان مفعولا na'am وإلى الله ترجع الأمور wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula cikin dai hikima da Allah ya ta hada badar karan badar Allah ya ta wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalila da aka zo haduwan ma Allah sai ya gwada muku su su kahwaran ɗan kaɗan ne wa yuqallilukum fi ayunihim kuma Allah sai duk da dan ku kadan ne a wajen su Allah ya kaimina maka su ɗan kadan ne ku sai ganin ku ɗan kadan za su yi cin ku ɗan yama za su yi ku fata fata wannan menene hikimar Allah ibnu kafir na kawo wannan aya ko aya take cewa kad kana lakum ayatun fi fi'atin taqta fi'atin taqta bi sabila wa taqwa wa qura kafirakum tayranu yaranu mithla al-ayn Allah ya ce aya rikana da kuma ayatun fi fi'atin takata wa cikin Ali Imran Allah ya ce wani aya ga masu imani wata aya cikin wata jama'a biyu da suka haɗu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira ungiya biyu ce Allah ce akan wannan fata ake magana daya ungiya daya kafira ce daya tana jihadi fi sabilillah amma Allah ce raunahu mithlihim ra'ayil ayn sai Allah yake gwada musu Allah ya gwada musu su kahuran zai ga musulmi sun biyu su wallahi ayyuka bin sari man sha Allah iya karo da wani suka kana sada shi nan me yau ka da ka sai nan aya ko ce tana wurin ta na shi sai aya akwai shi karo da juna nan Allah ya ce an karantar da su a idan ku ku an karantar da ku a idan su kuma an ce Allah suna maganin suna ganin ku gidan kashi biyu kun yi biyun su nan ya ce hikimar Allah da su haɗa yakin bada wajen zaburar da kowane bangaren a haɗu Allah sai sa ma musulmi tashin warko kai kaɗan ne za ku ci tsanyi ma ba su yau komi ta samu ku zarin tankarar su su kuma ku kuma kaɗan ne ke zan su zo lokacin da aka cakuɗe kuma Allah sai sa wa kawure tsoro sai shiga musulmi sun yi biyun su din su ɗari kwarar ba ne su kuma sun dubu ne amma yadda shiga musulmi sun yi biyun su don me ta samu kariyar zuciya shi ne magana a yau da kowace aya tana wurinta nan farkon haɗuwa ne Allah ya so haɗa ne ya kafa kowa hanyar ya nasi samu kuzarin tunkarar ɗan uwan shi kai samu tsoro ya tunkari ɗan uwan shi a cikin kuzari shi ne abin don ya haɗu ne da aka so tafi aka haɗe sai Allah ya mai da musulmi sun yi biyun kawo ce ganin su a wata malata ra'ayi ayin suna ganin aidan su suna ga kamar sun yi biyun su dan nan za su samu kariyar lagu suka shi a shi ƙarin su wani ai da mun kuntuna Allah me yasa Allah ga mana Allah ya ce inda aka gwada maka su suna da yawa da kun tsorata ko ka kenan a butulun abun a wuce da ya ce shi kai sai ka tsorata kawai tsoron shi to kenan su ma musulmin Allah ya kare musu ganin wannan yawan nasu kenan to ina ka hure kenan su ma ka hure dole idan suka ga an yi biyu su za su tsorata ke hanya ce ta karya lagu abokin gaba haka Allah ya tsara kenan da farko Allah ya karanta musulmi a idan kawure Allah ya karanta kawure a idan musulmi haduwa ce amma da aka zo aka hade sai Allah ya yawaita yawan musulmi a idan kawure suke ganin sun yi biyun su ra'ayil ayin Allah ce wallahi ya tabi nasiri man sha Allah iya karo wanda so da taimakon shi kuran shine kenan nan Allah ya ce nan ya kaza da man kan mafula Allah ya haka dan ya hukumta wani abu da niyya zai kasance na ba da nasara ga musulmi akan kawure minute wa ila la turja al-umur kuma dai gaba daya komai dai da tattara gaba daya koma ga Allah komai dai Allah ka shirya komai kuma duk an kai an kawo da mai gaskiya da mai ƙarya da mai wane ne duk an kai an tattara koma ga Allah gaba daya tabbas يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى يا كرم إيماني ينا ساسا هنيا تتشن نصرا yace idan kuka gamu da jama'a ta kawure fasubutu ku kama kawuwa ku kama kasa da kyau ku tsaya ku dage ku dage ma na kenan in aka gamu shi wata ruwaya da Imam Bukhari Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi cewa ya ayi wan nas dan me ga sahabbai suna cewa ai mu gamu sun ga bala'i suna nema a gama ai bala'i Allah annabi ce ya ayi wan nas la tamannu liqa al-adu wa sa'adu la afiya fa idha laqitumum fasbiru wa alamu anna al-jannata zalasu anan annabi ce ku bar ku ne ka ku neman Allah gama ku da abakan gaba haka kuran ba a neman yaki he in yazo ba fata yaki dan uwa annabi ce ka ku gurin yaki ba sai shi a halaka bala'i Allah kai kai shi ka Allah ka waki ba neman shi annabi ce magana sabon wannan yace ka ku rika gurin yaki yace ku neman Allah ya ba ku lafiya daga yaki amma yace idan har Allah ya sa kun gama da abakan gaba to fasbiru ku tsaya ku yi hakuri ku dage ku ma'ana shi ne alaka cewa kenan ya ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu an gaba da jama'a ta kawure ku tabbata kan kawakon ku funan ku dage wa zikrullah ku yi ta ambatan Allah an ce kenan an bar kabbara a lokacin jihadi iya ƙara kuzari ya ƙara ko kare da kwabi a wucin gaba shine Allahu akbar kabar Allahu akbar Allahu akbar to wa zikrullah kaseeran ku ambaci Allah ambatan Allah mai yawa la'allakum tuflihun ku yi wannan don ku samu rabo a wajen Allah Allah samu sun masarrafu
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله الله يبدأ أمني لك مسئمان كما كان ku yi biyayya ga Allah ga manzo na Allah za ku musu ido da'a ido wurihe Allah ya ce annabi ya ce kun za a yi abinda kun mutum ke nema a Allah ya ce annabin ya ce abinda kun kake da magurin in aka ce Allah ya ce annabi ya ce to duk wani wanda bai mana ka bane ba kurin zaka an aikata baki iyawa ka kan umarnin nasu eh ba ta me yasa kaza a kurin an ce ayi ayi kurin kuma shi aka ce dan adam wani abu na adam kushi adalci shi yanzu an sani a tsarin duniya idan da suka ce a tsarin soji da suka ce shashi a kwamfanin da sai disobeyir da zabi saskin to kenan idan komanda ce masoji halba ka ce mesa mesa to kamar kashi katawai ne inda ne lahi ne a soji komanda ya ce kurin halba can kuma wanda halba za ka yi kuma ɗazu an kace baka ka tabi dalili an ƙare kai daban da kai baka cikin layi kuma lahi ne babba jiya wani wani abu ne wa kayan ahili daga soji ke tambaya ta kan suka wani ɗaki ne wani shiga suka ƙi wuta wuta sai ci a sami wuta ya ta sa ɗakin wuta gwanu to shi ne ka tambaya ta shi ya yi hukunce shi sun kai nuni da ce mun je ya laɓe ya shiga ɗaki muka yi muka yi hoto kuma ka sa gindin bindiga hoto hoto to tabbas ba samun mizau kalmi ya aiki a ciki in suka yarba mizai musu kunta yace wuta gur mashi wuta a takaice da kenan muna magana cewa tsarin soji haka ne to ina ga Allah ce kaza ima bayan wannan a tsarin kwanaki wanda ya da ba ta aka ainihin wata shekaru kotu ta yi wani hukuncinta kotun koli ta nijar sai wani masanin duruwa profesor ne koya yake a jami'a ta alumunu mai kuma shi duwa ke kowa da maki ba ya karin juji ma shi kowa juji yake sai zo sai komentar ya ce ai wannan kaza kaza kan ba kyauta sauransu ba aka ce an kama shi da shari'a wa hukumcin otun oli bayani fasara fishin da alilahi ne suka suka ji shi eh ta ka ba a musu ba a fasa wili haka kuma haka an kare ka ce kun biyu biyu kun kotun wannan ba a wata wanda ce ta aka baka ba tawili ka ce a kaza kaza ba daidai bane ba lahi ne a gyara hukuncin ta ce ba daidai bane ba amma na Allah wannan ana aka yana abu a Nijar ya san dokai shi muke karanta ta ita wannan hukuncin suka yi ya komantar kan shi sai ta yin komantar akan shari'a wannan koli ko ta koli laihi ne aka aka kaso kare shi amma ba su ka aka shi Allah ya ce ya ce ba daidai bane ba ka aka shi Allah nashin an ture bai iya ba iya ba koma ba ya ce a juya shi a ce ƙawanci ne ma ba su ce su komi amma su nasu wannan shi ya kotun koli ne da ya sun yanke ta an kare ta Allah isa Allah ko ya zaba Allah kiyaye a takaice ne kurin mai imani ya da'a ga Allah ya da'a ga manzo na Allah kurin kai tsaye wala tanaza'u kaku jayayya da abu aka ce hal aka Allah ce ayi annabi ta kaza ka ayi kaza ayi kaza ka ku jaya kan lamarin Allah da manzon shi fa tafashalu kuna jayayya za ku yi rauni me za ku yi rauni wa tadhabu rihukum kayyin ku tafi duk kayyin ku ku lalace lalace wasbiru da alaka mutu ku hakuri nan ku hakuri akan da da dadi ba da ku yi da akurin haka aka ce ku kai eh kai hakuri kan da aka alaka da ga manzon shi wasbiru kuma inna Allah ma'as sabirin Allah iya tare da masu hakuri Allah sama Allah yansu ci gaba wala takunu kallazina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a annas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس Allah yake kashe ga masu imani kar ku zamanto kamar waɗanda suka fito daga gidajensu da gwada isa girman kai da gwada ma duniya da isa wani mai yawa kana ƙwarishawa bayan an ba su labar abu su na tsira abu zan ya ce ai ba za mu koma ba sai mun je badar mun gwada mu duniya isa da kaza da ƙarfi mun gwada mu duniya baci sai mun je mun yi amana waka an mun shagiya an da wani ganin su shiga daka sai sai gwada mu duniya su ba banza bane ba haka suka hoto baiwa mu hoto wannan hoto mu koma gida haka ba buga ba ashe jini ne ka dauko su to Allah ke mu ku musulmi kakku huto da girman kai da isa batsaran wadana don kuda mu duniya kuma su kari ne a wannan kashe da lake masu imani eh wanda za su huto da gidajen su batsaran wadaya annas don girman kai da gwada mu duniya wa su dun an sabilillah kuma suna kange mutane daga hanyar Allah addinin Allah da suna yaki da addinin Allah ne sun huto ne su yaki musulunci da musulmi kenan abin da ya hudo su kuma Allah ce wallahu bima ya'maluna muhit kuma san wannan abin da Allah da abin da suke kullawa sana cewa Allah ilimin Allah yake wa ya san da abin da suke shiryawa eh san da haka ne
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وغا- وقال لا غالب لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد na'am كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
yan uwa dangane da tafsiri da ake yi masu kallon hanyar tashoshin sadarwa ana yin wannan da muke ana gwada shi a tasha tasawira tasawira suna sa shi karhe goma na dare da albani tv su ma suna sa tafsiri a karhe sha ɗaya na dare sai almanara shi ne kuka nan da suna mace na almanara Eh, sai kuma shiri da ake na ƙur'ani watan ƙur'ani ana sa shi a tare duniya dukkan ƙarfe bakwai da kwata zuwa da rabi haka ana sa shi a tv gaskiya ƙarfe bakwai da kwata haka ana sa shi a tasawira ƙarfe bakwai da rabi haka afirka tv su ma tana sawa ƙarfe bakwai da rabi ne ko bakwai da rabi suke sa a shida da rabi afirka tv eh wannan masu kallon hanyoyin sadarwa ne Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ka- tsarin tarawih anan eh ganin akwai ma'aikata da yan kasuwa da wanda ba haka masu zaman kansu shi eh, ganin iya da wahala ma'aikaci ko dan kasuwa ya zo kare ɗaya ya tashi kare hudu ya yi sauye sallah ya yi aikatuwa da sahi ba kowa zai iya ba shi yasa haka tsara haka kibbi ake ba sallar biyu ta sallar ko ce kibbi ake akwai masu dama su zo su yi da wuri ta ba sallar isha da ana izi daya izi izi biyu za kai wannan ta ba sallar isha za ta canza za a dan kara mata volume kenan No, wannan da kibbi in ta kare akwai masu hawa kare daya zuwa kare hudu no, ke mutum zai zaɓa wacce zai yi no.
eh illa nan jan hankali nake yi ga ma'aikata na bariki ɓangaren mutum iya aiki ba wata permission ba wani kunji saboda ibada ka bar haƙƙin da yake wajibi ga aikinka ka zo masallaci matsala ce No.
kakka ce ibada ce da Allah kamar ce da amana take ka kai bakin kokarin ka gwanda ka zo kai zaka iya Okay.
kai ce ka samu lada ka je ka samu kudi kuma Eh, eh, gaskiya eh ma'aikaci wanda san kai ya bar aiki saboda ta rubuta gaskiya dan baka aiki kai dan kana kwance ne kenan ka zo ka yi ta wuri ka samu nan fadala kuma ka je ka yi aikinka wannan shi da muka aka tsara ta haka ne kuma muna wata haka da mata matsalar mata ana sai gobe mata magana mata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته